أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه من الشيطان الرجيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na al'aƙidatu ɗahawiyya inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na sha hudu ƙarƙashin magana ta mala inda zai yi mana magana a kan falawishtama alhalƙu kulluhun falawishtama alhalƙu kulluhun ala shay'in كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلب بما هو كائن إلى يوم القيامة مالك توا فلو اجتمع الخلق inda halitta za ta haɗu duka dukkanin halitta mutum da aljani dabbobi da dukkan wani abu wanda ka sani na halitta ala shay'in katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in su gamu akan wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta akan cewa kazan nan zai kasance li yaj'aluhu ghayra ka'in dan su gamu don su sanya wannan abin ke kasance alhali Allah ya karanta cewa wannan abu sai ya kasance shi ne sai ya ce lam ya ƙadiru alaihi sun yi kaɗan su hana abin da Allah ya soye ya ce wala wijtama'u kulluhum ala shay'in hakanan idan sun sake haɗuwa dukansu akan wani abu lam yaktubahu Allah ta'ala fihi wanda Allah bai rubuta ba cewa abin nan zai kasance liyaj'aluhu ka'inan su sanya wannan abin ya kasance alhali Allah bai sa ba zai kasance lam yaqdiru alaihi hakanan shi ma sun yaka an ƙarya suke yace juffal qalam bima huwa ka'in ila yawmil qiyama haqiqa takardar da aka rubuta ta bushe an dauke alqalami akan duk abin da zai kasance tun farkon halitta har zuwa ƙarshen ta Allah ya riga rubuta kayan shi babu wani wanda ya isa ya sauya abin da Allah ya so babu wanda ya isa kuma ya sanya wani abu ya yi wanda Allah bai so ba hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ibn abbas ibn abbas yake cewa kuntu khalfar rasul sallallahu alaihi wasallam ina bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yake ce min ya gulam sai yake cewa ya kai yaro ala u'allimuka kalimati shin bazan sanar da kai wasu kalmomi ba sai ke ce mai ihfizillah yahfazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye ka ihfizillah tajidhu tujahak ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah zakka same shi a tare da kai a gabanka duk abinda zakkai zai rike hannunka akan ka yi shi daidai iza sa'alta ya ce fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah shi kaɗai wa iza sta'anta fas'a'in billah idan za ka nemi taimako ka neme shi a wajen Allah kada ka yarda ka dogara ga wani a ka dogara ga Allah in wani ya maka Allah ya sanya ya zama sababi ne amma Allah shi yake komi wa'alam annal umma manzo sallallahu alaihi wasallam yake kai ma ibn abbas kamar yanda malai hudi wa anan ga yake cewa wa'alam annal umma ka sani duka al'umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in su gamu akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak sun yi kadan su amfanar da kai da wani abu sai abin da Allah ya rubuta maka walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in al'umma su gamu akan cewa su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka ba su iya cutar da kai da komai sai abin da Allah ya rubuta a gare ka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi rufi'atil aqlam wa shaffati suhuf an dauke alqalami abinda aka yi rubutun a sama shi ma ya bushe wannan hadisi imamu tirmizi ya rawaito shi hadisi ne hasan wannan hadisi yana karantar da mumi cewa mutum mummuni musulmi imanin shi bayya cika sai ya kudirce a zuciya shi cewa duk abin da zai samu inda ya raban shi ne babu wanda ya sai hana ya same shi duk abin da kuma ya rasa to ya kudirce a zuciya shi cewa wannan ba raban shi ba ne ba idan ya yi imani da wannan a kullum yake rayuwa da wannan to ba zai sha wahala a rayuwar shi ba zai ringa yawan damuwa ba in bai samu abu ba ba zai ringa yawan damuwa ba idan wani yana da shi bai da ya san Allah yake badawa shi ma bai bashi wani ba ya roƙe shi kuma haimun su salasalam ya ce ka roƙe shi idan ka tashi roƙo ka roƙi Allah idan ka roƙe shi zai baka ya yi alƙawali ya ce yana cewa a cikin soto ghafir yake cewa wa ƙala rabu kuma da'uni a stajib lakum ubangijinku yana cewa ku roƙe ni za a musa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda suke girman kai akan ibadata shine roƙona zan zan sanya su cikin gidan cikin gidan wuta haka nan a wata aya yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne yake amsa ma wanda yake cikin matsuwa idan ya roƙe shi Allah ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun sun tambaye ka akaina kace musu ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'a mai addu'a idan ya roƙe kenan idan ka rike wannan kai da kake da wannan bai kamata ka sha wahala ba bai kamata ka ringa ba kanka aiki ba ka ringa damuwa da abin da ya kasance ba rabanka bane ba a nan mala yake mana bayani akan cewa shi wannan alkalami na rubutu wanda allah maɗaukakin sarki ya rubuta ya kashi kaso kamar haka alkalami na harko shi ne wanda aka rubuta tun harko wanda aka allah maɗaukakin sarki shi ne fara halitta alkalami ne sai ya ce mai ka rubuta ya ce ya Allah mi zan rubuta ya ce ka rubuta abin da za a yi tun daga farkon duniya har ta wannan abu kuma ya faru ne tun kahin a halittu duniya da shekara dubu hamsin da shekara dubu hamsin aka yi haka aka ce ma alkalami rubuta komi duk abin da za a duniya rubuce ki akwai kuma alkalami wanda mutum lokacin da aka gama halitta shi a cikin ma'aihiyar shi a lokacin nan za a turo mala'ika sai ya rubuta arzikin shi ya rubuta ajalin shi ya rubuta shaƙayyun ne au sa'idun ne a cikin hadisi na ibn mas'ud wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi yake cewa ana gama halittar dan adam a cikin cikin mahaifiyar shi yake cewa kwana arba'in yana nutfa iya digo na mani bayan haka nan yayi kwana arba'in sai ya koma gudan jini yayi kwana arba'in sai ya koma tsoka tukwana sai a turo mishi mala'ika sai ya busa mishi rai a lokacin nan kuma sai ya rubuta arzikin shi ya rubuta ajalin shi ya rubuta shaqiyun ne aw sa'idun ne kaga yanzu wannan shine alƙalami na biyu wanda aka dora akan mutum wanda ake rubuta ya rayuwar shi ta kasance a duniya arzikin shi da sauransu wancan an rubuta duk abin da za a duniya ne daga farko har ƙarshe wannan kuma an rubuta naka ne ga yanda zai kasance sai alƙalami na uku shi kuma na uku shine wanda ake sanya ma mutum guda biyu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai yi magana ko guda ba magana guda in mutum yayi akwai wanda yake rubuta ta yana nan in mai kyau ce akwai mai rubutawa in mara kyau ce akwai mai rubutawa wannan da ake sa mana mala'ikai guda biyu ɗaya dama ɗaya hagun wanda suke bibiyar mu suke rubuta ayyukan da muke aikatawa to kaga wannan shi ma alƙalami ne na uku wanda yake bibiyar mu a cikin rayuwar mu ga dan fara da aka rubuta ga wanda aka rubuta a cikin cikin ma'aihiya kuma hallo ga wanda ake rubuta mana kullum a yanzu haka ana ana rubuta shi wannan zaman da muka yi ana ana rubutawa sai ma ya ci gaba da cewa idan Allah madaukakin sarki ya so bawa zai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi yake cewa idza ahabba Allahu abdan nada ya jibril idan Allah ya so bawa sai ya kira yace ya kai jibril yaka inni uhibbu fulanan fa ahibbahu yace jibril bawa na wani da kake ganin shi ina san shi kai ma ka so shi fa yuhibbu jibril sai jibril ya so wannan bawan Allah sai jibril shi kuma sai ya kira zuwa ga mutanen da zuwa ga halittun da suke sama in ya kirayu sai ce musu ya ku wanda kuke sama Allah madaukakin sarki yana son ware dan wane dan haka kuma ku so shi amin sai a lokacin nan kai tsaye gabaki ɗaya wanda suke sama kowa ya ringa san wannan bawan Allah sannan thumma yuda alahul qabul fil ard sannan sai a sanya duka mutanen da suke saman ƙasa mummunai za su ji su ma suna son wannan bawan Allah so na tsakani da Allah so saboda yana ya kasance mummuni a nan wata kisa da ta zo a cikin kitabun fiqat na ibn hibban wani bawan Allah na ce mai abdullahi bin muhammad abdullahi bin muhammad ya daga cikin mayaka a lokacin daula umawiya a lokacin khalifa yazid bin muawiya sai aka sanya shi abdullahi bin muhammad ya tahi bakin ruwa wanda yake misra ya kasance yana gadin iyaka ta musulmai ta wannan wuri ya tafi yana wannan gadi yana kamar mai ake ce ma sentinel na sojawa iya sintiri haka tsakanin hanyar ruwa da duwatsuna da sauransu sai ga wata wani wuri kamar wani ɗaki-ɗaki haka yana zuwa wannan wuri sai ya shi wani bawon allah yana magana a cikin wata runwa ta wannan wuri da ya zo sai ji yana addu'a yana cewa ya Allah ya Allah auzi'ini ya Allah ka ba ni dama akan in gode maka ya Allah ka ba ni dama in ci gaba da gode maka da ya leka sai ga mutumin gashi nan a zamne babu kwahuwa babu hannuwa bi ma'ana sun shanye bai iya tashi hannun shi bisa aiki idan shi bai gani da kyau ji ma sai ka tilla sosai ke ji amma bakin shi yana magana kawai a cikin ruma a zama abin da yake ta yawan maimaitawa kenan babu kuma kowa a wajen shi shi ne ma abin da ya ba shi wannan bawan allah mamaki ya aka yi babu kowa a wurin shi kuma gashi yana wannan addu'a yana cewa allahumma أوزعني أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكرك شكر نعمتك التي أنعمت بها علي يا الله كبان داما إن gode maka domin in yi godiya akan ni'imar da ka mini wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila kuma ka faddala ni akan sauran bayi ka faddala ni faddalawa akan sauran bayi sai mutum ya mamaki ya ce abdullahi bin muhammad yake mamaki ya sato yaya ba iya tashi ba kake hannuwanka bisa aiki magana kaɗai kake yi ji ma ba da kyau kake yi ba yaya zaka ranga faɗin wannan magana kana cewa ya Allah baka dama ka gode mishi menene Allah ya maka sai ce mai a bawan Allah yake cewa Allah da ya bar ni da baki na kadai wannan ina gode mai ina faɗin wannan kalmomi ina yaban shi ina tasbihi da shi kadai wannan ba karamin ni'ima bace sai yake ce mishi kar yau inda a ce Allah maɗaukacin sarki zai aiko wata wuta daga sama ta ƙona a aiko dutse ya darka ke ruwa ya zo ya cinye ni babu abin da zai hana in ci gaba da gode ma Allah yake mamakin shi shi kenan sai ke ce mishi to bawan Allah ka gade ni yanzu ban na iya cutar da kai kuma ba zan iya ma amfanin komi ba ya ce amma ina da wata bukata a wurinka ina so ka mini yana nihin bai iya mina san shi dole ya mishi kuma bai iya kyautata mishi da wani abu in ya mishi ga shi dai halin da ke ciki amma kuma yana da wata bukata ya za a iya biya mishi sai ce faɗi bukatarka a duniyan nan babu wanda ya dace in biya ma bukata kamar irin ka wanda kake ciki irin wannan hali sai ce akwai ɗana guda shi kaɗai ya muna saura shi yake kamuna abinci yake bani ruwa in sha yake gyara jikina yake muna duk abin da nake bukata in lokacin sallah ya zo muna a wallah in sallah ya ce ta yau kwana uku ban gan shi ko zaka dan kewaya ka gani ina ya shiga ka nemo min labarin shi ita ce bukata ta kawai wannan ce bukata ka yace yace to sai kama hanya yau yana neman dan wannan bawan Allah bai jima bai yana tahiya kawai sai tsince shi sai tsince shi tsakanin wasu duwatsuna wasu namun daji sun cinye shi wanda kadai ke taimakon shi a duniya shi ma gashi namun daji sun cinye shi sai dawo ya rasa ta wata hanya zai bi ya kaya mashi cewa ga halin da ɗan shi ke ciki sai a lokacin sai ya tuna kissa ta annabi ayyub annabi ayyub irin wannan hali ya shiga dukiya ta ƙari ɗiya suka mutu kowa ya guje shi ba kafa ba hannu daga shi sai matar shi ta ɗaya take kula da shi da ya zo sai ke ce mushi sai mai magana sai ce to kamar kai ne ɗazu ka zo ya maganan sabon da na baka sai ce eh na ta yi wajen bukatar taka sai ce amma ina so in mata wata tambaya da kai da ayub wanne fadala a wajen Allah sai ce haba ai ina ni ina annabi ai ba a gama da annabi annabi ayub ai ya yi ni fadala sai ke tambaye sun ka sanya Allah ya da shi ka san abin da Allah ya jarabce shi da shi akan duke shi da iyalan shi ce ina sani to yayayi yaya ya yi da Allah jarabce shi sai ce a haƙuri Allah maɗaukacin sarki ya yi biye shi ke cewa inna wajadna sabira ni'mal abdu innahu awwab duk wannan jaraba da aka mi Allah ya ce mun same shi mai haƙuri ma dalla da bawa irin wannan ayo sai ce to yanzu irin wannan haƙurin da ayyub yayi irin shi kai ma za ka wannan ɗin naka na same shi a daji wasu namun daji sun cinye shi a lokacin nan miyai kawai sai ce alhamdulillahi ladi lam ya min zurriyati ya Allah ina maka godiya da baka halicci ba a cikin zuriyata halkan ya asihi Allah da bai halicci ba a cikin zuriyata wata halitta zai ta saba mashi fa yu'addibu bin nar bare ya azabtar da shi da wuta tun mastarja sannan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai haɗe rai sai rasu wannan bawan Allah Abdullahi bin Muhammad ya ce na rasa inda zan yi da wannan mutumin ni kaɗai ne ya za a yi in mai jana'iza in birni shi ban na iya ɗaukan shi yi zamna ya tagumi kawai na kuka yana cikin wannan hali sai ga wasu mutane guda hudu sun biyo suna yawo a wannan wurare sai suka gan sun san shi suka ce ya abdallah ma haluka mi kake nema anan mi kake yi a wannan wuri sai ba su labarin abin da ya faru da su da wannan mutumin su ma su kai mamaki sai suke ce mai to buɗe mana fuskar shi tana yawan mun san shi da ya kama da ya ɗaga zanen da ya rihe shi da ya ɗaga fuskar shi kawai sai ga ashe wannan bawan Allah ne mai suna abu kilabatar jurami abu kilabatar jurami wani ɗalibi ne na abdullahi bin abbas ɗalibi ne na sahabi abdullahi bin abbas malami ne masani ne na harkar alƙalanci da harkar hukunci a garin aka zaburo aka ce babu wanda ya dace ya zama alƙali in ba shi ba shi kuma yana gudun ya je lahira da laifin wani a kan shi sai ya gudu ya bar garin da shi da ɗanshi suka gudu suka bar garin suka zo bakin ruwa suka zama a nan sai Allah kuma ya jarabce shi yanzu Allah ya jarabce shi doce jarabawai ta yi alƙalanci a matsayin shi na mai ilimi ya gudu to sai Allah ya jarabce shi gani in Allah ya jarabce shi da wata jarabtai ya zai yi ba a barin ka haka sai an jarabce ka a gani ya imanin ka yake shi ne bancin ya gudun da wacce jarabawa ta gudun ke ce haƙƙin wani yanzu kuma aka jarabce shi akan jikin shi da dukiyar shi da laye shi a gani shi kuma ya zai sai kuma Allah aka same shi mai haƙuri aka same shi mai imani da ko mai yarda da wannan kadara suka ce ai shi ne suka waɗi suka rungume shi ya mutu suka ringa sumbatar idanuwan shi akan cewa madalla da wannan idanuwan da ba taɓa kallon haram ba madalla da wannan jikin da yake kwana yana sallah wannan bawan Allah babu mai tsoron Allah shi a garinmu alƙalanci za a ba shi gudu saboda gudun ke game da Allah da laifin wani amin shi yanzu a nan suka gamu suka mai jana'iza suka gyara shi suka mai sallah suka mai komi yanzu ana nan ana nan wannan abdullahi bin muhammad wanda ya zo wannan abin ya faru da shi ya komo ya kwanta barci kawai sai Allah ya gwada mashi a mahulki wannan bawan Allah gashi na a gidan aljanna gashi na a gidan aljanna ke ke tambaye shi me ya faru da kai ma sha'anuka sai ke cewa ai Allah ya gaskiya da ya cewa salamun alaikum bima sabartum fali ma uku batta amincin Allah ya tabbata a gare ku da hakuri da kuka yi madalla da irin wannan ƙarshe a ce gidan aljanna ne naka wannan bawan Allah ƙarshen rayuwar shi kenan sai yake gaya mashi cewa almawalkin yake gaya mashi inna lillahi darajatin a wajen Allah akwai wani matsayi akwai wata daraja wanda aka tanada aka ajiye la tunaru illa bi sabri inda bala mutum bayya samun ta sai lokacin da ya haƙuri a lokacin da ibtila'i ko jaraba ta same shi wannan matsayi bayyayuwa ka kai shi sai in Allah ya jarabce ka an ga kaci jarabawa kada ka ga wani ya cikin jarabawa ka ringa tsammanin Allah bai ya san shi kada ka ga wani ya cikin jarabawa ka ringa tsammanin a dalilin kaza da kaza ne shi ne sa Allah ya jarabce shi ko rashin lahiya ko talauci ko na abu wani bawan Allah yake cewa ya yi zama da kudin da ya yi zama da kudin da shi bai iya lissafa su shi kadai bai iya lissafa su sai dai banki ya taso ya zo da motocinsu a nan su ɗauki kudin su ta yi su je su yi lissafi daga ba su gami labari gidaje kaya guda ya waye gari bai da komi babu kudin babu gidajen sai gidan kadai da yake ciki shi ma ya yunkura zai sai da ɗiyan suka zaruro suka hana ya ce kuma a duke shi babu riba a duke shi babu haram bai ci zalimcin kowa ba bai rabu da iyayen shi ba rabuwa ta wulakanci lahiya da wasu karbu da iyayen shi kuma bai da wani laifi wanda zai ce kamar allah kama shi ta dalilin shi ya ce kuma gani lahiya lau ina rayuwata yanzu babu ya zai to wannan irinsu wanda suka irin wannan haƙurin a jarabce ka da irin wannan jaraba idan ka ci jarabawa wala za ka yi labari shi ne a nan wannan bawan Allah ka duba ka gani bai da komi buga shi babu lahiya gashi wajen rasuwar tashi yadda ya rasu kwana wajen uku bai ci abinci ba mai kame kimbe na amma a lokacin da na karanta wannan kisai sai na ina san wannan bawan Allah menene kuma dan nuna muku kamar wannan gaskiyar hadisin nan da ya ce idan Allah ya ce yana son bawa jibril ya yi sanarwa ya ce ya Allah ya ce jama'a wannan bawan Allah Allah na san shi kuma ku so shi sannan sai a san ya san shi kuma ga talakawa ga mutanen da suke ƙasa to haka inda zuciyarka da imaninka baka bari ba suka lalace baka bari ba wani ibtila'i ya lalata su to haka bayan Allah su ringa san ka ko kana rayu ko ka mutu wannan hadisi ya karantar da mu da na baya ya karantar da mu akan cewa ayi haƙuri a yi haƙuri idan wani abu ya faru a yi haƙuri idan jaraba ta sau allah shi ya ƙadarta mana inda al'umma za ta gamu a kanta amfane mu da wani abu bata yi amfani mu da komi sai abin da allah ya so inda kuma sun so su amfani in za su so su cutar da mu da wani abu sai su yi ta yi su yi ta yi ka zama an buga an barka kawai babu yadda za su yi da kai saboda allah bai so ba to mu yi imani da wannan sai mu huta sai mu rayu lafiya malai ci gaba da cewa wa ma akhta al abd lam yakun li yusibu lan yakun li yusibu abinda kuma ka gani bawa ya kuskure to dama Allah bai tsara ba wannan abin zai same shi wa ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu kuma abinda ya same shi babu ta yanda za a yi shi ya kufuta da wannan abin yayin ka duk abin da ya same ka babu ta dabarar da za ka yi ka kufuta ka ce ka kauce ke same ka ya same ka kuma haka Allah ya so ya daga cikin al'ajabi na al'amarin mummuni duk abin da ya samu mummuni walla ya ajiye hankalin shi ko da kaya ce ka taka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai an kankare ma zanubanka dalilin wannan kaya ka taka idan bala'i ya same ka za a kankare ma zanubinka kuma hallo za a ɗaka darajarka shi ya sa sahabbai daga cikin cututtuka idan matasara ta kama su murna suke yi saboda tana kama ko ta gaba daɗi suke yi saboda suna ji cewa in allah ya tayar da su za su tashi lahiya lau an wanke su an kankare musu zanubai ta guda a cikinsu idan kuma sun mutu suna ji cewa sun mutu a cikin a hali na ibada na zunuban suna sauka a cikinsu kenan duk abin da ya same ka haka Allah ya wa ma asabahu lam yakul yaftahu haka nan abin da ya same shi babu ta yanda za a yi ya kauce mishi shine sai malai ya ce wa alal abd an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi bawa ya sani Allah madaukakin sarki ya san komi akan duk abin da zai faru a bayan shi faƙaddar dalika taƙaddiran muhakkaman mubriman sai allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara haka ƙaddarawa hukumtacciya wanda babu zancen sauyi a tare da ita haka allah ke tsara abin shi in ya tsara ka samu abu zagani ka same shi ba tare da sanin ya aka yi hakan tawaru wani bawan allah yake ba da labari malami ne ya kira ya abokin shi misir ce zai zo shi dan saudiya ne zai zo garin misir sai kira da abokin shi limamin wani babban masallaci sai yake ce mushi ban na so in takura ma wanda zan je gidansu in sabka a gidansu in takura musu akan su je tarbe na ko in je musu tsakar dare ina so masallacin ka kabar mini shi a buɗe ka gaya ma mai gadin ka zan so in yi dare a nan in yi asuba in yi so da sa'a in kai masauki na don haka gaya mushi ya ce ba matsala zan bari zan bar sabo yana sabkowa kuma ya kamo hanya ɗauko mota a tashi bakin masallacin aka ajiye shi ya zo ya shiga masallaci ya shiga ibada yana kyamullelin shi kafin lokacin asuwa yanzu kawai yana cikin sallah a kote sai wani mutum ya shigo yana ta'addu'a ya Allah ban ni da wani in ba kai ba babu wani wanda nake da wanda zan gaya ma wannan larurar tawa in ba kai ba ya Allah ka sauwake mun wannan halin da nake ciki kawai addu'a da yake ya Allah banni da wani in ba kai ba ya Allah banni da wani in ba kai ba abinda yake ta hudu kenan a sujada ya kuka sai dai kare sai tashi iske sai ce wani lahiya lahiya ka so kana ta kuka kana ta wata matsala ce ta faru sai ce mata ta za a ma aiki gobe kuma kudin da aka sanya kudin ban da su an sanya wajen dinare ko 500 ne ya ce ban da su ko ba san ban da zan samu kuma gobe gobe za a in ba a yi ba a koyewa a ce rasa kaza ne shi ne zuwa na wannan addu'a shi kenan suka rabu a haka ne ya mi addu'a Allah bashin Allah taimaka kaza kaza lokacin asuba ya yi limamin da ya hutu sai ya ce ma wannan mutumin ya shiga ya sha sallah ya ce ma malamin ya shiga ya sha sallah yana ce a yana ce mai akau ya shiga ya sha sallah tunda ba sallah ba ta za a yi kasar babu komai shiga da ya shiga da ya fara karatu sai lasifika ta kai karatun shi wani gida a nan akwai wani bawon Allah wani lattijo da suka zamna da shi tare a saudiya ya san muryar tashi kuma ya jima bai sabko ba da saman benin wani saboda bai da lahiya da ya ji wannan muryar ya ce ma yaran shi ce maza maza a sabko shi a sabko shi da aka sabko shi da wani dan sumke shi haka a hannu aka sabko shi aka kamo shi aka kace masallaci ake sallah a kare da kare ya kace iske mutum wanda ya ce na jima ban ji muryar ka ba yau ina ji na ce ban da lahiyar ma a yi haƙuri a sabko ne yanzu wurinka suka gaisa suka yi hira sai ce mai ba yau ba muka hudda zakka ta usuranmu ta famikinmu ta dukiyarmu mun hudda kuma mun ba mu samu ba muka ba wani sai nake tunanin wani lokaci in na samu dama zan huta in samu in ba wanda ya dace a bashi yace to tunda ka zo gata nemo wani ka bashi kawai da aka bude daidai kudin wannan mutumin da yake roƙon Allah da daren wannan a bashi daidai wannan kudin da aka masa ya juya ce ina bawan Allah ne ce gashi ne ce ya ka zo ga su Allah da ka ce bakka da wani ya shi gashi ya baka mutumin da bai iya hutowa daga gidan shi yau gashi saboda kawai Allah ya biya bukata wannan mutumin ya sanya zama sababi aka sabko shi ya kawo mai wannan kuɗi aka ba shi tukwana ya aka mata magani kaga komi Allah ya tsara kayan shi sai dai sababi wani lokaci sababi yana iya sauwake abu ka gani abu ya horo amma kullum idan ka tashi godiya kuma ka tashi roƙo ka yi ta gode ma Allah ka yi ta gaya ma Allah bukatanka wani zai zama sababi bukatar ka ta biya kuma shi ma Allah ce kuma ka gode mishi wanda ya maka shi ma ka gode mishi la yashkurullah man la yashkurun nas idan kuma ya maka kai ma sai ka ce kai ma Allah saka maka da alkhairi shi ma ka mishi godiya in baka yi godiya ba kuma Allah zai kama ka akan wannan haka Allah ke kadar abubuwan shi wannan babi ne wanda idan wallahi muka ajiye hankalinmu muka yi imani da shi ba za mu sha wahala komi ba a rayuwa komi da sauƙi da ringa zo mana mala ya ci gaba da cewa laisa fihi naqidun wala mu'aqib wala muzil wala mughayyir wala wala naqis wala za'id min khalqihi fi samawatihi wa ardihi idan Allah ya kadarta abu babu wanda ya isa ya sauya shi babu wanda ya isa ya kawo nashi babu wanda ya isa ya gusa shi babu wanda ya isa ya rage wani abu a ciki yadda Allah ya so haka yake ake kasancewa babu ƙari babu riki a cikin bayan shi kuma babu wanda isa ya ƙara ko ya riki a sama ko a ƙasa ya ce kuma wannan abu da muka zana sai ce wa zalika min iqdil iman au min aqdil iman wa usulil ma'arifa wal i'tiraf bi tauhidillahi ta'ala rububiyyatihi wannan abubuwa da muka zana na imani da Allah na sallama ma Allah na yarda da kaddara wannan shine mu imani kuma shine asali na ma'arifa da kuma eh reconnaissance itiraf mutum yayi reconnaître ya ba da gari ya sallama wannan shine asali na sanin Allah kuma na kaɗe tashi da bauta kama kala ta'ala kamar da Allah ke cewa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai kuma ya kaddara shi kaddarawa haka nan Allah ke cewa wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah haka ne yake haka Allah ke kaddara al'amarin shi Allah madaukakin sarki ba kama halittin shi bane ba ba kama halittin shi bane kulla yawmin wa fi sha'an Allah kullum cikin sha'ani yake Allah yana ganin komi komi da sanin shi ke tafiya kakka yi shakka akan cewa duk abin da yake faruwa Allah ne yake ya komi a hannun shi yake kakka yi shakka kan wannan imaninka shine yarda da haka anan sai malin yake ce mana abin da ya dace a tsaya a kan shi kada mutum ya ringa lissahin wasu wanda suke nema su gurɓata mutane a ƙida suke nuna cewa ai sai bawa ya yi abu tukwana ma Allah zai san cewa bawan zai aikata kaza mine ne kamar Allah bai san ba cewa bawa zai yi kayan kirki kaza kawai shi ya ga dama yi wannan aƙida ce gurɓatacciya abdullahi ɗan abbas yake cewa alƙadar nizamun tauhid iman da cewa Allah ke kaddara komi komi a duniya Allah ke kaddara shi daga fara har ƙarshe to wannan shine tsari na tauhidi faman wahada Allah dukkan wanda ya tsayanta Allah wa kaddaba bil qadar kuma hallo ya karya ta kaddara to naqada takdibuhu tauhidi wannan karya ta kaddara dai ta lalata mai tauhidin kenan idan kai kasance wajen bangaren kaddara kana shakka kana taraddudi kana zuwa kana zawa to tauhidin ka zai samu matsala in tauhidi kuma ya samu matsala to babu babu tsira inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha malike cewa fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasima wa ahdara lin nazar lin nazar fihi qalban saqima لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفكا أثيما مالك يتوى كيتو قواندا يكسنتي yana jayayya ga ubangiji wajen kaddara wajen imani da kaddara ka ringa jayayya kai to ga mu irin wannan abu wa ahdara lin nazri fihi qalban saqima ya sa zuciyar shi ta ringa tunani ta ringa nazari akan abin da ya shahi kaddara har ta kasance zuciya mara lahiya laƙadil tamasa bi wahamihi fi fahsil gaibi sirran katima ya ce haƙiƙa ya kama hanyar da wannan wahamin nashi nema ya yi bincike akan sirran da Allah sirran kin da Allah ya ɓoye menene sirran kin da Allah ya ɓoye shine gaibu rayuwa dukan ta kusan saman gaibu take tahiya baka san ba me zai faru an jima baka sani ba tana yawa wani mu zai rasu an jima ba mu sani ba tana wani gobe bai sani ba wani bai taba ka akan shi ba cewa lokacin sha kusa gaibu ne ko babu wanda ya sai gaya maka cewa lokacin ka kaza ne babu wa ma min dabatin fil ardi إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتدبى أسمن قصا أرزك أنت أوجه الله يكي كما شي يسن إنا ذاتا كما شي يسن إنا ذاتا يسن دك إنا تك كما يسن إنا ذاتا متو إن الله عنده علم الساعة Allah shi kaɗai yake da wannan ilimin ilimi ne na gaibu sai ke cewa biwahamihi fi fahsil gaibi sirran katima wa adabi ma qala fihi ufkan atima dalilin haka zai afka a cikin babban laifi saboda idan ka ce ka shiga kayi kakale kayi bincike akan abin da ya shayi gaibu kanka ne zaka ba wahala saboda magana ta karshe akan gaibu akan kaddariya kawai sirri ne na Allah ka bar ma Allah sirrin shi kai ma kana da sirri bare Allah kai ma akwai abin da a cikin gida zakka yi a cikin gida cikin iyalanka akwai hukuncin da zakka yi wani daga ne sai gani kamar ba a daidaita ba ko ba a yi ba daidai wa daida tsarin ka ne haka nan kuma sirrin ka ne wanda kamar ba kanka sani bare wanda ya halicci komi da komi ka ba wani kaza ka sa shi hanya kaza wani kuma ka zaɓa mai hanya kaza kake so yi a cikin gida kai ne kake a cikin gidanka ka tsara ma komi da komi a gidanka kuma ka bar ma kanka sanin me yasa kai kaza ko babu wanda ya sai ce ma me yasa kai saboda gidanka ne to Allah shi ya halicci komi dan haka duk abin da ya kadarta ka sallamawa ake idan ka bari kuma zuciyarka ta kamu da rashin lahiya to ka shiga uku saboda zuciya tana kamuwa da rashin lahiya kala biyu ko rashin lahiya ta shubuha ko rashin lahiya ta sha'awa to rashin lahiya ta shubuha ita ce tashin hankali ita sha'awa shaidan ne yake bamba mata dama dan adam haka Allah halitta shi zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqaddara Allah ya sanya mai wannan dabi'a ce sha'awa bangaren sha'awa to idan shedan ya bamba ma ta yadda ya girma ta kai inda baka iya mai tirizanta sai a same ka kana ketare iyaka tunda kana da sha'awar su in zakka ne in zakka same su ka ba hanyar ta dace kana son dukiya ka je kai sana'a kana son mata to ka je kai armi kana san iya ai arabi sai Allah shar'anta ma hanyar zakka baka same su ta hanya legal hanya da ta dace saboda an san dabi'a kace dole ka bukace su to amma shubuha ita ce matsala idan kana cuta ta shubuha to komai ka shakka akan shi kai sai ka kai inda zaka ringa shakka ma anya da gaske ne an yi tashin kiyamai ka ringa irin tunani wanda suke tahiya suke tahiya wani wuri to irin wannan tunanin in ya zo in allah ta muke kana kauda shi kana kauda shi in kai karaje ka zauna cikin shubuha ta kadara me yasa to an kaddar kaza me yasa kaza me yasa to wani yake da kuɗi ni ban da me yasa wani yake da lafiya ni ban da lafiya me yasa wani kaza to wannan shikenan ka shiga cikin hayaniya ka shiga cikin aikin da ba aikin ka bane ba wannan aikin Allah ne kuma Allah yake bar ma wannan abu malaki cewa ma ahsana ma qala abu muhammad abdurrahman bin isma'il al-ma'ruf bi abi shama a cikin littafin shi kitabul hawadis wal bid'a yake cewa haitu jaa al-amru bi luzum al-jama'a yake cewa fal murad bi luzum al-haqq fal murad luzum al-haqq wa ittiba'ihi wa in kana al-mutamassik bihi qalilan wal mukhalif lahu kathiran li'anna al-haqq huwa alladhi kanat alayhi al-jama'atu al-ula fi ahdi min ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi kenan idan kaga wasu taron wasu sun tafi akan irin waɗannan aƙidu marasa kyau to kada ka damu kada wannan abin ya dame ka abin da ake so da kai ka lazimci jama'a wannan jama'a su ne wanda suka tsaya akan gaskiya akan alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da a ce su ne kaɗan ko mutum ɗaya ne ya tsaya akan gaskiya to wannan shine jama'a inda akan gaskiya ke shine jama'a shi yasa Allah madaukakin sarki da zai yaba annabi Ibrahim sai yake cewa inna ibrahima kana ummatan annabi Ibrahim shi kadai al'umma ce shi kadai al'umma ce saboda ni tsayawa shi akan gaskiya mutanen da suka gabace mu manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a lokacin nan duniya kaf da ta gama akan su su su ne kadan amma kuma su ne jama'a kenan idan yau aka ce ma jama'a ana cewa ga mutane to wannan mutanen su ne wanda suka tsaya a saman gaskiya sauran wa'ancan mutum-mutumi ne idan aka ce ma mutane aka ce ma jama'a kuma ana magana ne a cikin al'ummar musulmai su ne suka tsaya akan gaskiya su wa'innan ba su cika ba ba su cika mummune ba ba su cika musulmai ba wanda suka ratse suka bar hanya ta gaskiya kamar yadda hassan basari yake cewa yana magana ne akan as-sunna wallazi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi yace fasbiru alaiha rahimakumullah kenan irin abin da shi aqida wannan ta ahlus sunna wal jamaa sai an yi hakuri zama da ita sai an daure sai malai ci gaba da cewa wal arshu wal kursiyyu haqqun al arshi da kursiyyu yace kuma su ma gaskiya ne wajibi mu imani da cewa lalle akwai al arshi da ubangiji kuma halu akwai kursiyu Allah ke cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh Allah mun sarki ya daidaita a sama al-'arsh ya ya daidaita ba mu sani ba ya al-'arshin ubangiji take hankali ya yi kaɗan ya sanya al'arshin ubangiji take tunani ya yi kaɗan ya tunanu ya al'arshin ubangiji take saboda tunaninmu ya tsaya a kan abin da muke gani a nan duniya to abin da aka ce ma duniya kakaf sama da duniya da duwatsunanta da itatuwanta da ruwa da mutane da aljanu idan aka ɗauka aka ɗora a saman kursiyu ta ubangiji kamar a ɗauki zobe a jewa a sahara ita kuma kursiyun ita mai girman haka wartallin ka duniya so miliyan rika ita ma idan aka ɗauke ta aka ɗora sama al'arshin ubangiji kamar ka jewa zoben ne a cikin sahara an gan shi ba za a gani shi ba kenan kaga tunaninka da ƙwallwarka ba ta iya ma lissayin ko ka yi kalkilan ko ka yi nazarin yaya girman kursi ko al'arshin ubangiji take me za ka yi allah maɗaukakin sarki ya ce yana da kursi yana da al'arshi ka yi imani ka sallama amma tambayi ya suke kanka ne zaka ba aiki kai idan ma kuma ka tambaya allah ya daidaita a sama al'arshin wannan tambaya ce ta bid'a ba a sa ta ba al-istiwa ma'lum allah ya ba mu labarin cewa ya daidaita a sama al'arshi wannan mun sani sanannen abu ne Allah ya riga ya ce ya daidaita shi kenan ya daidaita min shuru wal kaifu majhul ya ya daidaita wannan abu ne ba mu sani ba mu sani ba kan wanda ya siffanta ma ga inda Allah ya daidaita wannan shiga ganin shishigi ne ba aike ka ba a saka ba wasu alu anhu bid'a kuma tambaya ma ya ya daidaita shi ma bid'a ne dan haka kawai shiru ake yi a sallama a wuce wajen na kenan Allah ke cewa zul arshil majid fa'alun lima yurid Allah ke cewa rafi'ud darajati zul arshi cikin sota gafir ko yake cewa kuma tun mastawa al arshi wannan kursi ga ubangiji hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad yake cewa عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض shin kun san tahiyyai kwana nawa ne tsakanin sama da ƙasa kunna Allahu wa rasulu alam mai muka ce Allah da manzon shi kadai suka sani sai ke cewa bainahuma masiratu 500 sana tsakanin sama da ƙasa tahiyyai shekara 500 shekara 500 wata bai shekara 100 ma 500 in ma bare tahiyyai yayi tahiyyai shekara 500 na tahiyyai wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana kuma saman bakwai sama bakwai ce ke da baiko to daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu shi ma ta hiyar shekara 500 ne daga sama ta biyu zuwa ta uku ta hiyar shekara 500 ne daga sama ta uku zuwa ta hudu ta hiyar shekara 500 ne hankali ya za a ɗauki wannan abu hankali ka bai lissahin shi imani kawai za ka sallama kenan ka ce da ƙwallo ka zaka tunano abin ko ka lissawa abin tukwana ka yi imani kawai ka hurciya za ka yi saboda magana ce ta masu sallallahu alaihi wasallam idan ka karanta ta aika karanta masu sallallahu alaihi wasallam idan karanta annabi shikenan musulunci ya tafi babu haka masu sallallahu alaihi wasallam ya ba labari tukwana kuma yake cewa thumma fawqa zalika na yana bayanin kuma tsakanin saman bakwai da al'arshi haka ne ita ma tahiyya take to wannan tahiyya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a dare guda ya tayi ya dawo wai kafuran maka suka ce musu ba a lokacin nan suka ce a ba wannan magana a tashi daga nan a tayi masallacin kudus to inda masallacin kudus ne ma ai da sauki kilo ne duka masallacin kudus a yanzu akwai jirgin da a minti 30 zai tahiyya kilo dubu a minti talatin zai tafi kilo dubu daga makka kuma zuwa matsalacin kudus in banda tsammani ya kai kilo dubu a lokacin a yanzu ma banda tsammani ya kai kilo dubu to ta hiyar kilo dubu kilo dubu a cikin minti talatin jirgi ne to mazu sallallahu sallam shi al'amuran kumfai kullum ya dauke shi jibril ne ya dauke suka dai kuma daga nan suka yi sama suka je wajen sidratul muntaha kuma daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji su aka fallanta mai salloli guda biyar ya dawo da su da sauransu kenan muna tsaya a magana ta karshe inda malam yake cewa wa mustaqbilin anil arshi wa ma dunahu Allah mun sarki bai bukata al arshi kakai tsammani wai Allah na bukata al arshin ne shi sai halitte shi kuma aka ce ya istiwai a saman shi bai bukata shi kai kake bukata abin zama kai kake bukata in kwanta shi yasa a cikin atul kursi yake cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm alamun sarki ko gengedi baya yi kun baya barci wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'an al-ihadati khalqihi alamun sarki ya kiyaye komi kuma yana saman komi ولقد أعجز عن الإحاطة عن الإحاطة خلقهما halittar shi ba ta iya kewaye shi mu muna bukata abu misali ya mu gina gida mu shiga to alamar sarki bai bukata ya yi abu kuma ya kasance wannan abin yana bukatuwa zuwa gare shi ko ya zamana a saman abin ko ya shiga cikin abin a allah bai bukata halittar shi a nan za mu dakata sai mu tashi akan wannan matsala akwai matsaloli wanda za mu tattauna a kai insha Allah abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله